بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تامرون أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أم تأمرهم أهلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم كوكوا أهلامهم هنكلا الناس da ake musu kirarin su ne manya masu hankali wato shugabannin kureshawa wai su ne manya masu hankali a gaul a halami to wai hankulan nasu da ake musu kirari da shi su ne suka umurce su su dubi mutum ɗaya su ce mahaukaci ne boka ne mawaƙi ne to wanne za a rike cikin wannan wanda ba su haɗuwa hankulan nasu kenan su hankulan ne suka umurta su da yin haka am hum qaumun dagun a su dai mutane ne masu dagawa masu ketare iyaka
am yaquluna taqawwala bal la yu'minun am yaquluna taqawwala bal la yu'minun am ko kuma kamar yadda suke cewa taqawwalahu annabi ne ya kirkiri wannan alqur'ani ta wajensa bal la yu'minun a a ayya ne ba su imani da qur'anin bane da sun yi imani da shi ba za su ce annabi ne ya faɗe shi ba a'a shi wannan alqur'ani wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin Allah Allah ubangijin talikai shi ya saukar da wannan alqur'ani sannan ya turo mala'ika jibrilu amintaccen mala'ikansa dukkan mala'iku amintattu ne amma Allah yana masa kirayi da amintacce ya saukar maka da wannan alqur'ani cikin zuciyarka kake faɗan alqur'anin da harshenka na larabci kuma wa inna la qawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin wannan alqur'ani daga Allah yake ko da sunan jibrilu ya shigo ciki ko sunan muhammadu ya shigo ciki a su manzanni ne masu isarwa amma shi wannan alqur'ani wa inna la tanzilu rabbil alamin shi ubangiji ne ya saukar da wannan alqur'ani وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين اي با شي يا فدي شي ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين اي دا شي يا فدي قرانين da kansa ba ni na aike shi ba ba ni na aike shi ba ya tsaya yana faɗin wannan magana ce ni ne na faɗa to da na kama shi wai bayan annabi Muhammadu ya wuce wani balarabe ne ya huto ya yi wani littafi ce Allah ne ya aiko shi da yana yiwuwa wani balarabe ya huto mana ya rubutu ya ce Allah ya aiko shi ga littafin da aka aiko da shi Allah mu gani Allah zai bashi musailama da ya yi ƙaryan cewa wai shi ma annabi ne Allah ya bashi ne ai bai bashi ba a daɗe ba sai Allah ya kama shi ya halakar da shi saboda haka wannan alƙur'ani daga Allah yake baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kawo shi wannan ai daraja ne gare mu wa inna la zikrul laka wa liqaumika Allah da girman nan nasa ya tado babban mala'ikan da baka masa cikin mala'iku ya hada ya mi ya hada shi da wani annabin da babu kamarsa cikin annabawa ya miƙa masa wasiƙa shi wannan annabi ya kawo mana ya raba mana maza da mata ga wasiƙa daga fadar Allah Jibrilu ne ya zo da ita ya bani ya ce in isar wa namiji da mace kowa da kowa shi wannan alkur'ani wasiƙa ce daga Allah Ubangiji zuwa ga kowane baligi da baliga saboda haka ya ji daraja mana Allah ya aiko annabi Muhammadu zuwa gare shi ga wasiƙar ma da annabi Muhammadu ya zo da ita daga Allah walau ta am yaqulu tagawwalau bal la yuqinuna bal la yu'min ko ba su da yaqini ko ba su da imani
bal ya فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiqin idan dai annabin ne ya faɗi wannan alqur'ani ba Allah ne ya aiko shi da kansa ne ya faɗi qur'anin nan yace Allah ne ya aiko shi to ai su ma larabawa ne su faɗo irinsa su kawo mana su kawo wani irinsa su ce su ma kamar yadda Muhammadu yayi nasa su ma ga nasu a zo a duba a hada a gani anan ubangiji ya ce falyatu bi hadisin mislihi su ma su kawo alqur'ani irin wannan alqur'ani da annabi ya zo da shi din tunda suka ce daga gare shi ya kawo a wani wuri ya ce su kawo nan Allah ya ce su kawo irinsa a cikin surar bakara da suratu yunusa ya ce su kawo wani kamasta bi suratin min mislihi a bakara bi suratin mislihi a suratu yunus in annabi ne yayi to su kawo wata sura ta larabci daga gare su mai kama da ko min mislihi ko samu mutum da bai iya rubutu ba yayiwo sura mai kama da alkur'anin wato min mislihi daga wurin annabi kenan kasu annabi bai iya rubutu ba ko a samu wani mutum ko rubutu bai iya ba amma ya kirkiro ya kawo sura ɗaya ta kama da qur'ani yanzu ka kaza aka ce to fatu bi ashir suwarin misli muftarayatin ku samo sura guda goma irin na na Muhammadu din sallallahu sallama suka kasa sun kasa kawo wani mai kama da shi sun kasa kawo guda goma sun kasa kawo sura daga mutum kowane irin mutum sun kasa kawo sura daga wanda bai iya rubutu ba to sai Allah ya ce musu bari in ga muku gaskiya قل إن اتبعت الإنس والجن أرى يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا da za a zaɓi manya-manyan malaman mutane wanda ba kamar su a tunani da ilimi da hankali da fahimta da balaga da fasaha a zaɓin manya-manyan malamai cikin aljannu wanda ba kamar su a ilimi da balaga da fasaha su haɗu su kawo wani abu mai kama da alƙur'ani la ya tuna mislihi ba za su iya kawowa ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sun taimaki juna saboda haka hadari ne ga musulmi a zabe shi dan majalisa yana musulmi ya je a kawo wani abu a ce a kawo shi ana so a jefa kuriya a yadda ya zama abun ya saba da alqur'ani idan mutum ya jefa ƙuri'a ya yarda da abin da ya saba da alƙur'ani a kawo a yi hukunci da shi a bar alƙur'ani mutumin da ya haka fa ya ridda maganar da muka ji kwanan bahar na faɗe shi a cikin karatuna da ya wuce sun ce an kawo ƴan majalisa wani abin da za su tattauna a kai wai nan gaba idan yarinya ba ta kai shekara goma sha takwas ba to duk ubanta in ya aurar da ita za a hukunta shi kuma mijin da ya aure ta za a hukunta shi to wannan ya saba wa shari'ar musulunci annabi ya daura auren aisha tana da shekara shida kaga abubakar ya aurar da yarsa ke tana da shekara shida annabi matarsa ta, ta tare tana da shekara tara kaga abubakar ya kai yarsa gidan miji kenan tana da shekara tara to kaga wannan duk wanda ya saba wa wannan hukunci na annabi sallallahu alaihi wasallama Aliyu ya aurar wa Sayyidina Umaru yarsa tana karama to waɗannan su ne musulunci mutum ita kuma Fadima an aurar da ita tana da shekara tsakanin 16 zuwa 17 saboda haka shi Qur'ani ko musulunci bai nuna lokacin da sai lokacin yayi dole dole aurar da yarinya ba saboda haka ba za mu yadda a yi mana dokokin da za su soke mana musulunci su halatta mana haramun su haramta mana halal ba za mu yadda ba matukan akwai freedom of religion a cikin dokokin Najeriya kuma da cewa ita yarinyar ma idan ubanta ya mutu ya batta da wata da wani kananta misali ita yar tana da shekara kamar ishirin da wani abu tana da 'ya'ya sai ubansu ya mutu ya batta ita da wani yaron da aka haifa yau sai aka raba dukiyar shi jinjirin aka ba shi kashi biyu ita kuma babbar matar yayar tasa aka ba ta rabi wai ta yi ƙara ta ce an zalunce ta ga ɗan yaro jinjiri an ba- an ba shi kashi biyu ita ko tana babbar mace an ba ta kashi ɗaya wai ta yi ƙara ya mata hukunci wurin wa za ta yi ƙara allah da ya yi wota ya yi waɗannan shi ne ya zartar da wannan hukuncin lizzakar mizu da azilinsa ya yi ne to duk dai hukunce hukuncen da suka saba wa alkur'ani duka to mun mun saba da su sai dai wanda ba su shafi cikin addinin mu ba idan sun ce dokokin nan nasu su ne dokokin da suka sa- suka yi daidai da zamani to su su su, su, su nade mana wannan kasa ta tsufa su kawo mana sabuwar kasa daidai da zamani su cimfiɗa mana ranar nan ta daɗe tana aiki ta tsufa su kawar da ita su kawo mana sabuwar rana su sa mana saman nan ma ta daɗe shekara da shekaru a kau da ita kawo mana sabuwar sama daidai da zamani to, to idan shi wanda ba musulmi ba yana aikata abin da ya ga dama yana faɗin abin da ya ga dama to fa shi musulmi ba haka ba ne shi musulmi kullum yana cikin musuluncinsa su kuma kafirai yanzu sun ce su ba su da addini wai suna kiran abin wai eh, come alone ne wai wai ajiye addinin ka ka zo mu haɗu wa duk mai addini duk mai addini aji addinin sa ya zo su haɗu su yi duniya to saboda haka mu addinin mu baya ajiwa ba yadda za a yi wancan yana da bakar riga wani yana da farar riga wani yana da jar riga wannan mutum fa- farar fata gare shi wannan bakar fata gare shi wannan jar fata gare shi in an ce masu rigunan nan su tube su ajiye so ba wuya za su tube amma su jar fatan nan da bakar fatan nan da farar fatan nan yaushe za su tube fatar su mu addinin fatan jikinmu ne ba riga ne muka sa ba fatar jikinmu ne rayuwarmu ne ba ba wai riga muka sa balle zamu iya cirewa mu aje daga baya in mun je wanka mu du- mu zo mu sa ko kadan ba haka bane mu fatar jikinmu ne rayuwarmu ne addininmu ba tubuwa am yakun tagawwala balla yun falyatu bi disi misli in kanu sadiqina idan magana da suke faɗa gaskiya ne cewa annabi ne yayi wannan littafi to su ma su yi wo irin su kawo mana in maganar su gaskiya ne kuma a nuna mutane su zo su su ba da shaida yayi kama da namu din أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون am kuliku min ghairi shay'in am humul khaliqun ana tambayar su tukunna shin kan su waɗannan mutane kawai haka ne suka zo ba wanda ya halicce su ba wanda ya halicce su ne kawai ba abin da ya yi su haka suka zo kuliku min ghairi am humul khaliquna ko su ne suka halicci kansu ne wani ne ya halicce su ko su suka halicci kansu idan wani ne ya halicce su to wanda ya halicce su nan yayi sama yayi ƙasa yayi komi yayi kowa shi ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ba a yin jayayya da shi
أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinun ko kuma su sa ido su dubi sama mana su dubi ƙasa ko su ne suka halicci sama da ƙasa bal ba haka bane la yuqinu yaqini ne ba su da shi kullum suna cikin shakka ne maganganun su duk shakka ne a ciki sun ce boka ne a a hauka ne a a sihiri ne a a asadir lawali ne lawalina ne ba su da yaqini suna cikin shakka ne kullum أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون am indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun am ko kuwa da suke cewa ah, laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaytayn azim wannan alqur'ani inda gaskiya ne ai ba marayan abu dalibi ne za a bayar ya ka- ba za a bashi ya kawo mana ba da sai za wani babban mutum ko a da'if ko ko ko ko a makka ah, shi za a bashi ya kawo mana nan kuma sai Allah ya ce am inda hum khaza'inu rabbika am humul musaydirun wai suke da taskan Allah su bai wanda suke so annabci su bai wanda suke so manzanci su hana wanda ba sa so su suke rike taskan Allah ne a a am humul musaydir ko ko su ne da iko ne su yi yadda suka dama a ba su bane Allah ne أم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين am lahum sullamun yastami'una fi falyati mustami'uhum bi sultanin mubin ko kuma da aljanu suke hawa sama suna jin maganganun mala'iku su ma tun da aka haifi annabi an koro su ba a ƙara komawa wurin kuma to su ko suna da wani wata matakala ne da suke takawa su hau sama su ji maganganun mala'iku suka ji mala'iku suna cewa ba Allah ne ya aiko annabi ba ƙur'anin nan ba daga Allah yake ba suka ji mala'ikun sama suna faɗi sun samu wata matakala ne sun hau sama sun je sun jiwo wannan am lahum sullamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bi sultanin mubin in akwai wanda ya hau ya ji wannan labari sama to ya kawo hujja ya faɗa maka hujja bayyananniya
أم له البنات ولكم البنون am lahul banatu wa lakumul banun har yanzu cikin maganganun banzan da kafirai suke cewa mala'iku yan mata ne mala'iku mata ne kuma dukansu wai ƴaƴan Allah ne a'udhu billahi Allah ce ah, am wai ku ba kwa son ‘ya'ya mata idan an haifa muku ‘yata mata wai za mu shira adun bilu sai zalla wajen musu wadda wa huwa kazib idan an gaya wa wani albishir matakka ta aihu ya ji daɗi mai aka samu an ce mace sai ya haɗa fiska ya ɓata rai wai wai an gaya masa bakar magana ya za a ce matarsa ta abi ‘yata mata ko ya kashe ya kashe yarinyar am ya dussu fi turab ko kuma ya tona rami ma ya bunne ta saboda baya son ta to wai abin da ba kwa so shine ni kuma za ku dangana mini in ina da ƴaƴan ma ba za ku ce ƴaƴan maza ne ba sai ku ce ƴaƴan mata ne ku kuna son ƴaƴan ku maza su zama maza ni ko kuna so ku yi mini ƴaƴa amma mata ne am lahul banatu wa lakumul banun wato sannunku wato shi Allah ƴaƴansa mata ne amma ku ƴaƴan ku maza kuke so duk da ƙarya kuke Allah ba shi da ɗa ba shi da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Allah ba shi da ɗa ba shi da ya wanda yake da bukata shi yake shi yake da ɗa ana yin ɗa ne don saboda in ƙarfinka ya ƙare ga ‘ya'yanka sun kawo ƙarfi ƙarfinka ya dawo sabo ana yin ‘ya'ya ne domin in wani abu ya tasan maka ‘ya'yanka su tsaya su kare ka ana yin ‘ya'ya ne domin idan ka mutu wasu abubuwan ka su lalace ‘ya'yan su ta tafiya da shi to Allah baya gajiyawa bai tsoron wani abu baya mutuwa ina ruwansa da yin ‘ya'ya kayan kayan mutane ma- masu rauni Allah bai da ɗalam ya liɗi wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wata rana muna cikin jirgi jirgin ƙasa lokacin ana hawan jirgin ƙasa sai ana muna magana da kiristoci magana magana suka kawo har haka sai na ce musu to shi kam Allah inda zai yi ɗa duk shekaru dubban miliyoyi dubban miliyoyin da yayin nan ba iyaka ba yi tunanin zai yi ɗa ba sai alif da ɗari tara da kaza kuma ya zo ya ɗan guda ɗaya tak kuma ɗan shekara talatin da uku kawai shi kenan maƙiya su kashe shi ba zai bai ƙara yin wani ba ko su mutanen bai kashe su ba su har yanzu muna tare da su su yahudawan nan kun ce su suka kashe shi ga ma yadda suka yi masa sai sai suka yi shiru sai na ce wai shi dan Allah din kam da wace matar ne suka haife shi sai sai wata sai suka yi shiru sai wata mace sai ta ce ala gafarta malan ai an aro cikin na na Maryama ne aka sa Yesu a ciki sai na ce na ce haba uwar gida ni in zan aihu a cikin gidana zan aihu amma Allah yana yana so ya aiku sai an je unguwa a nemo masa aron wata mace tukuna Allah sai an je unguwa na nemo masa aron cikin wata mace tukuna a kawo don ya sa ɗansa kuma ɗan shekara talatin da uku makiya su kashe kyale su kuma bai sake yin ɗan ba Allah to Allah dai ya yi Adam ba uwa ba uba babban abin mamaki kenan ya sake yin Hawwa'u ba uwa akwai uba ya sake yin annabi isa yana da uwa ba shi da uba ka laftu guda biyu kenan wannan akwai uwa isa kenan ba uba wannan namiji ne kuwa wannan kuwa ta mace ce akwai uba ba uwa hawa'u kenan sannan adam ba uwa ba uba mu kuma akwai uwa akwai uba kaga laftu biyu kenan laftu biyu kenan mu akwai uwa akwai uba mu akwai uwa akwai uba adam ba uwa ba uba laftu guda kenan hawa wata mata ce ba ta da uwa isa namiji ne ba shi da uba laftu bi kenan laftu bi kenan Allah shine kawai wanda bai kama da komai bai kama da kowa am lahul banatu wa lakumul banun wato Allah yana da ƴaƴansa mata ne sannunku ku ne kuke son kuma ƴaƴa maza
أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون am tazalumu ajran fa hum min maghramin musqalun shin me ya kawo wannan jayayya ne suna jayayya da manzon Allah mai isar da aikan Allah abinda annabi ya kawo musu din nan fa muhimmancin sa yafi kowanne mutane ne sun zo bakin wuta za su fada kenan ba su fada ba sai wani zo wuf ya ja su ya raba su da wutar ko bai zubar da su a daji ba sai yadda ya kasu cikin aljanna ya ajiye su to Allah raba mutane da wuta ma bai isa a bada lada a kai ba kai mutane aljanna bai isa a bada lada ba to annabi yayi mana wannan duka gabaki da amma babu wani lada da za mu bashi kullu asalku ajran illa almawaddata fil qurbi ko ka ko ka roke su bada lada ne na isar da aikan Allah wato biyayye musu nauyi shi yasa suke wannan jayayya am tasaluhum ajran fa min maghramin musqaluna ko kana neman su baka lada ne akan isar da wannan babban aika na alheri wa hum sai suka zo musqaluna suka zo ladayye musu nauyi ba za su iya ba za su iya biyan wannan magaram din ba أم عندهم الغيب فهم يكتبون am indahum ghaibu fa hum yaktubun ko kamar yadda kake samun wahayi daga Allah a cikin gaibu wahayi yake zuwa maka ana rubuta maka wahayi daga Allah ko su ma suna da wani wahayin ne da ake aiko musu suna rubutawa saboda haka wahayin da ake rubuta ake aiko musu ya saba da naka ya kawo jayayya ya aka yi ne
أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون am yuriduna kaida fallazina kafaru humul makidun ko ko duk dai maganar gabake ɗaya wato kaidi kawai suke yi- so su yi wa annabi kada ya isar da aikan Allah akan zai isar da aikan Allah din nan ko kashe shi ko menene ma za su yi kokari yadda ba zai isar da aikan Allah na ko i- wani irin kaidi suna kakkashe sahabbansa shi ma suna neman su su- su- su- su raba shi da ransa saboda kaidi to a gaya musu humul makiduna su ne ake musu kai inna makiduna kaidun wa akidu kaidan in suna maka kaidi mugun tanadi to a gaya musu nima ina yi musu mugun tanadi kuma hilil kefi da ka ba su dan dama yan kaɗan amhilhum ruwaidan ka ba su lokaci kaɗan ka ga yadda zan yi da su
أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yushrikun ko kuma Allah nan wanda kullum in an tambaye su man khalaqa samawati wal arda yaquluna Allah in an ce musu waye sama waye halicci sama waye halicci kasa wane ne sai suke Allah to banda wannan Allah suna da wani Allah ne suke kin ma'aikin wannan Allah suka koma wajen wani Allah suna da wani Allah ne banda wannan Allah suna da wani Allah ne banda wannan Allah am indahumul ghaibu hum yaktubun am yuriduna kayda fallazina kafaru makidun am lahum ilahun ghairullah ko suna da wani Allah ne banda wannan Allah ba su da shi subhanallahi amma yushrikun ko sun ce suna da shi ma ƙarya ne ba Allah ba shi da abokin tarayya Allah ba shi da abokin tarayya وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم ويروا كسوا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم bari ka gani azaba tana tahowa zuwa gare su sai abin ya zame musu kamar yadda adawa suka ce da azaba ta zo kusa da garin su suka ce haza aridun mumtiruna aka ce musu bal huwa mastajaltum bi rihum fiya azabun alim wata ran sai sun ga azaba ta tinkaro su sun ce wannan hadiri ne a, kamar yadda a, yadda adawa suka ga azaba ta fiskanto suka ce wannan hadiri ne ba yau za mu samu ruwa yau za mu samu ruwa a gaya musu azaba ce ba hadiri ba ne in sun ga wani za- suna jiran wani yanki daga sama ya zo musu kamar yadda ya zo wa adawa su ce sahabun markumun su ce hadiri ne wai haɗo
فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسأقون كاليس يا رسول الله كاليس حتى يلاقوا هرانا دسك جمدا يومهم وانا رانا تازد أكا أجي مسئتا يسأقون فيه وانا ذات za tsawa za ta ɗauke musu hankali har su sume a cikin ranar wato ba ma su ma kaɗai ba har mutuwa za su yi a badar
يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون yawma la yughni annum kaiduhum shay'an wa la hum yunsarun wace rana ce ranan da kaiduhum la yughni anhum shay'an kaidin su da komai nasu na sharurruka ba zai wadatar da su komai ba a rannan ranan da Allah zai kama su din Allah ya musu kamu iri-iri kamu na farko an musu a badar aka kamu manya-manyan su saba'in aka kashe aka kamu manya-manyan su saba'in aka ɗaure sai da suka fanshi kansu kamu na farko kenan kamu na biyu hijira tana da shekara takwas annabi ya shigo garin wato ya taso zai shigo garin sai ya roki Allah Allah ka shigar da mu makka yadda mutane ba za su ji labarin mu ba shikenan sai ya taso cikin azumi irin wannan wata yana tafiya an doshi makka a cikin tafiyan ne malamai suka samu hujja guda biyu annabi ya yi azumi a cikin tafiyar bayan ya yi azumi yana yana tafiya yana azumi rannan sai ya ce a ɗaga ruwa a nuna wa mutane a tukunya ruwa ruwan sha kun gani eh sai ya sha da rana haka to daga nan aka samu in kana so ka yi azumi a wurin tafiya in kana so ka sha ruwa duka annabi ya yi to zai ya zo kusa da makka sai ya ce kar mu shiga makka mu bari sai gobe da safe suka sauka annabi ce a hura wuta ko ina da ko ina ko da mutanen makka za su leko su ga mun cika kasa sai ku aka yi haka din Allah da ikonsa da rahamarsa menene menene ya cizo surkinsa Abu Sufyan shugaban kafiran sai ya fito da daddare yawo kamar mai shakatawa haka sai ya ga ko ina da ko ina bayan maka an cika an cika da, da wuta yace kai wannan menene haka kai wannan menene su wane ne wannan haka banu bakrin ne ko banu menene ya ta maganganu shi kadai da yana maganganu shi kadai saboda ganin abun tsoro din da ya gani da mamaki sai shi kuma sai na abbas sai ya ɗauki raƙumin manzon Allah ce ya rasulullah kamin izini mutanen nan na makka mutanen mu ne daga ƴan uwan mu ne sai ƴaƴan ƴan uwan mu dangin mu ne maimakon mu je mu take su ni kan zan je musu su fito su tuba sai ya ɗauki raƙon manzo Allah ce tak tak ina tafiya kakak ina tafiya kawai sai ya ji muryan Abu Sufyan shugaban kafira sai ya ce sai ya Abul Fadl Abul Fadl shi ba ya kira shi Abul Fadl kowa yana kiran kowa sai aka gamu menene wannan yace wannan annabi ne ya fito da jama'a dubbai sun fi jin daɗin mutuwa akan rayuwa gobe za mu shiga garinku sai ya ji tsoro shi da fa shugaban kafirin gaba daya sai ce to yanzu wace shawara zaka bani shawara hau bayan raƙumi na an kai ka wajen mai gida ka tuba sai yanzu ba zai kashe ni wace hau zan kai ka ba zai kashe ka ba sai ya hau suna tafiya suna tafiya idan an zo wurin waɗannan jama'a sai ce raƙumi dai na annabi ne to waye akan raƙumin ne sai a duba shi ai babban sa dai Abbas to waye a bayan ne wanda suka za Abu Sufyan ta ai Abu Sufyan ne ai Abu Sufyan ne Allah ya kama shi Allah ya kama shi har aka zo izo inda sai Na'ur yake wane ne Abbas ne waye bayan sa Allah ya kama ka sai ya dauko takubi Abbas ya don Allah don Allah ka kyale sai mun je wajen mai gida don Allah ka kyale shi Allah ya kama ka shi gana aka je aka gurfanar da shi wajen mai gida kuma surukin sa ne akwai yansa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hindu to shi gana da aka gurfanar da shi annabi ya dube shi ya Abu Sufyan kai ne nan yace ni ne amma na san dai ba za ka ji a kashe ni ba na sani ba za ka ji a kashe ni ba na san ba za ka ji a kashe ni ba ni ne to wai har yanzu baka tabbata Allah makadaici shine abun bauta ba dodo ba da wani amfani ce wallahi dodo ba da amfani da yana da wallahi da yana da amfani da yayi shekara 21 muna bugawa da kai gashi yadda na zama yau ni ne shugaban su ga yadda na zama hannunka ai da dona da amfani da yayi shikenan sai annabi ya ce umaru to wai ka tabbata tunda ka tabbata Allah shine makadaici dodo bai da amfani ka tabbata ni manzon Allah ne ce wannan ne dai kuma sai sai na ya zungure shi in baka faɗa ba za su kashe ka sai annabi ce ka je ka aje mana shi sai Abbas ka ce in baka faɗa ba za su kashe ka sai annabi ce Abbas ka je ka aje mana shi sai gobe ka kawo shi a gari ya waye aka kawo shi aka gurfanar da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce Abbas Abu Sufyan har yanzu baka tabbata ka tabbata Allah shi kadaici ne ni ba yace har yanzu dai to sai manzon Allah ce aje a tsaye da shi can kan hanya ya ga wucewan sojoji yana wuce sojoji na wucewa sojoji na wucewa da tutar su sai tambaya wa'annan fa ai dangin wani ne su dangin su wani na gari kaza ne wani shugaban su ina ruwana da su wannan ma dangin wani ne su ne kaza ka ina ruwana da annabi ya danno da kansa ce wannan fa ai annabi kenan o o lalle qad asba mulku ibn akhika aziman lalle yanzu kan mulkin nan dan dan uwanka ya girma yace ko kadan ba mulki bane wane mulki annabci ne to sai imani ya shiga zuciyarsa duka guda biyu da la ilaha illallah din da muhammadu rasulullah aka je makka aka rasa wani mai motsi wane mutum wani ya motsa ya gani mana annabi ya tura bilal akan ka'aba yayi kiran yayi kiran sallah yayi shela yayi maganganu annabi ya ce alhamdulillah alladhi anjaza wa adahu wa nasara abdahu hazma alhazaba wa adahu la shay'a qadahu wa la shay'a ita godiya wa Allah yace to sai sai na ali ya ce to in kai mutane maka duk ina kiran ku a safa ina kiran ku a safa duk ku je safa ku ji jawabi suna tafiya safa sai na lakana musu ku rika ce masa ko a badar ko ranar fatu makkata وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون تو يسأقون إنن دمك كرنتا إن أنا نفن سائقة العذاب الهون نيواتو ranar za busa ƙaho ne rannan ne za su yi azaban to albishirin su kamun wannan azaba ta busa ƙaho ma domin kowane kafiri ƙur'ani yana magana da shi idan suna jiran dai sai ranar busa ƙaho ne sannan duk su sume to rannan za su gamu da azabar ko ko kowanne ne ranar mutuwarsa in ta zo rannan zai gamu da azabar to albishirin su dukkan su gaba ɗaya akwai azaban duna zalika akwai wata azaba kamun wannan azaba kamun wannan in ƙurashawa ne azaba da ta same su a badar ita ce azaba kamun ta lahira in ko ba mutanen badar ba ne ba mutanen makka ne ake nufi ba dukkan kowane kafiri ma a gaya masa kamun azabar lahira ma akwai wata azaba kamun nan shi ita ce azabar kabari azaban duna zalik walakin na sarahum la yaramuna amma yawancin su ba su san ba su san abin da ake faɗa balle su imani da shi balle su yarda da shi ba su yarda da cewa annabi abin da yake faɗa din gaskiya ne ba
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فسبح بحمد ربك حين تقوم يا رسول الله كيها قولي واصبر كيها قولي lokacin yaƙi bai zo ba kenan wasbir kai haƙuri wasbir li hukmi rabbika kai haƙuri da hukuncin ubangijinka haka ya ga dama haka ya gudanar dama mashi'arsa yadda ta ga dama duk haka take yi shine fa'alu lima yuridu mai aikata abin da ya ga dama ne la yusalu amma yafalu ba wanda zai tambaye shi dan menene kabari kafirai suna wahal da masoyinka annabi Muhammadu ba wanda zai tambaye shi wannan dan menene kabar mutanen banza kafirai suna cin mutuncin babban mutum wanda ba ka masa cikin halittar ka ba wanda zai tambayi Allah wannan yadda ya ga dama haka ya hukunta yana ga yawa annabi hakuri wasbir li hukmi rabbika kai hakuri da hukuncin ubangijinka annabi yakan ji dadi in Allah ya ce masa rabbika din nan rabbika din nan rabbika din nan yana jin dadin kaman ubangi yace yace ubangijinka ubangijinka ubangijinka kai hakuri da hukuncin ubangijinka fa innaka bi ayunina a gabana fa kake ina kallon ka ba abin da zai same ka a gabana kake duk abin da kake kana gabana ne fa ina ganin ka ya rasulullahi fasbir lahu fa innaka bi ayunina kana na a gabana ina ganin ka kana cikin taimako na kana cikin nasarata kai haƙuri ya rasulullah wa sabbi bi hamdi rabbik kai dai kai ta tasbihi kai ta godiyan Allah wa sabbi bi hamdi rabbik hina taqumu duk lokacin da ka tashi wato in ka tashi da asubahi kai tasbihi kai salloli kai zikirin Allah hina taqumu ken lokacin da ka tashi daga daga daga daga baccin asubahi ko ko duk lokacin da ka tashi in ka rayar gaba ce kace la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato musulmi kowane motsinsa dole yayi zikiri da tana ake gane mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam idan musulmi ya zo zai zauna ce bismillahir rahmanir rahim ya zauna in zai tace bismillahir rahmanir rahim in zai in zai tafiya ko zai hawo ce bismillahir rahmanir rahim in ya in zai ci abinci bismillahir rahmanir rahim in ya ga ce alhamdulillah rabbil alamin idan ya atiyawa ce alhamdulillah rabbil alamin ko yaushe da yana cikin zikirin Allah musamman in yana so ya zama mutumin kirki to ya ajiye wa kansa wani zikiri safe da yamma bihamdi rabbika hina taqumu min lis wa sabbihu idbara sujudi safe da yamma ka rike wani zikiri wanda zaka yi wazkuri ma rabbika bukratan wa asila ka rike zikirin Allah safe da yamma wanda ka dauka tare da izini khasi su mutane waɗansu irin halitta ne Allah ya sa su a tsakiya Allah ya aje mala'iku sama da su ya aje dabbobi ƙasa da su su mala'ikun nan ba sa cin abinci ba sa shan ruwa ba sa bacci ba sa komai ba sa aure ba sa komai sai zikirin Allah shine aikin su kullum ba su da wani abin da wannan ko bacci ba sa yi ko huta ba sa yi yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna ko bai ba wata aljanna za a ba su ba a'a aikin kenan ibada to sai yayi dabbobi kasar yan adam su kuwa dabbobin nan ba ruwansu da aikin da aikin ibada sai su ci abinci su sha ruwa su yi bacci su yi barbara iyakan nasu kenan su dabbobi ko ba za a tambaye su ba ba za kai su wuta don yin haka ba to sai aka sa mutane tsakanin wannan wannan kwamba da wannan jama'a idan mutu sai aka aka sa su mutane tsakanin mala'iku da dabbobi sai aka turo annabawa su kira su dabbobin nan su kuma shaidanun mutane fa har ƙasa ma da su suke sai a sa annaba su kira mutane ya yi na su budu rabbakum allazi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaquna wanda suka amsa suka bi abin da annabi yake yi na zikirin Allah din nan sai a ɗaukaka darajar su ana yin sama sama da su ana yin sama da su wajen mala'iku idan ko mutum baya zikiri sai a yi ta yin ƙasa ƙasa da shi ana yin ƙasa ƙasa wajen dabbobi har ma ya wuce inda ya zama asfala safilina saboda haka mai rikon zikiri mala'iku za su taimaka masa rika hawa sama sha'ani zai na hawa sama na wajen yana taimakon ruhi kenan wanda baya zikiri ba ruwansa na maganar zikiri sai maganar duniya shi kwa ta saukar da shi wajen dabbobi yan uwansa sai wasa sai dariya sai cin abinci sai barbara sai bacci iyakan nasa kenan ya zama dabba a'a gara ma dabba domin dabba safilun ce shi ko ya zama asfala safilina ya koma ƙasa da dabbobi in humu illa kalan an bal humu adal saboda haka mutane su rike zikirin Allah don su hau sama wajen majalisar mala'iku ana jalisu man zakarani ubangiji ya ce duk wanda yake min zikiri to ina zaune ina tare da shi muna tare da mai min zikiri saboda haka rike zikiri da yawa ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم haka ba ka yi ta masa tasbihi da daddare fasabbihu kai masa tasbihi shi Allah wa idbaran nujumi haka lokacin lokacin da taurari suke faduwa kai masa zikiri wato safe da yamma dai kai zikiri safe da yamma nan kuma za a iya shigar da khamsu salawati tare da itsaye ina mai shiga ɗariƙa ɗariƙa tijjaniya ba dole ba ne ɗariƙun waliyai su ɗari uku da goma sha uku na duk ba dole amma Allah ce sai wanda ya so faman sha'at ta kaza ila rabbihi sabila amma inna Allah yuhibbu tawwabina wa zkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna in ka shiga ba fita ba za ka fita ba saboda ka wajabta kanka saboda alƙawari ba za ka hada da wata ɗariƙa ba tijjaniya kaɗai za ka riƙa ko ba za ka je ziyara wasu wali ba ziyara bara ce ko gidan babban mutum na sauka ba zai bari yi bara wa balle gidan shehu tijani kuma kulawa da sallah da inda cikin jama'a domin ba a ba nonon rika kowa sai musulmi wanda ba a ganin inda yake sallah ba a san wani iri ne ba saboda haka dole a yi sallah cikin jama'a in an samu girmama iyaye da yi musu biyayya jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in ka samu abokai ba a shan taba kuma ka sa tsoron Allah zuciya wanda zai taimaka maka bin umarnin Allah da nisantan abubuwan da Allah ya hana zaka iya na baka zai gaishe tijani ka je ka karba ce alhamdulillah fa innaka bi ayina asabiyam rabbika hina taqum wa min al-layli fasabbihu idbara an-nujum haka da dare kai wa Allah tasbihi tahajjudi kenan wa idbara an-nujum haka bayan taurari suna faduwa wato dare da rana kenan
سورة النجم مكية وآية إحدى وستون آية بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى آه سورة النجم مكية وهي إحدى وستون آية wannan surar da za mu shiga ita ce suratul najmi surar da ake ambaton tauraro kuma kaga ta haɗu da wannan suran kenan wa idbaran nujumi wa najmi wa idbaran nujumi wa najmi to wannan sura tana da ayoyi 61 manzo Allah yana makka aka saukar da ita a lokacin yana da shekaru kamar 52 da yan watanni aka saukar da ita domin bayan isra'i tana ba da labarin isra'i da miraji isra'i da miraji kuma an yi shi ne annabi na da shekara hamsin da biyu a cikin na uku aka isra'i da miraji sauran wata takwas ya koma madina ya koma madina ko yana da shekara hamsin da uku sallallahu alaihi wasallama tana somawa da haka wan najmi iza hawa ubangiji yace na rantse da da tauraro lokacin da ya faɗi
ما ضل صاحبكم وما غوى ma dalla sahibukum wa ma gawa wannan babban mutum naku mutumin nan naku ma dalla wa ma gawa Allah ce na rantse da tauraro wa bin najmihum yahtaduna ba da tauraro ake gane hanya kuke gane hanya ba ku Qurayshawa wato wurin su sahara ne wani wurin ba a samun hanya tsakanin gari da gari sai a bace ba hanya amma akwai waɗansu mutane da ake kira su khararit wato khirrit su ne direbobin da za a yi lada da suka faɗi garin da kake so ka je to sai dare ya yi ya bi tauraro tauraron zai nuna masa inda zai bi har ya kai gari to da tauraro suke nuna hanya to kamar yadda ku ƙureshawa idan ba tauraro ba kwa gane hanya tauraro ne ke nuna muku hanya ku shirya to na rantse da tauraro din wannan mutum naku ma dalla ma gawa sahibin nan naku ma dalla ma gawa bai bata irin batan jahilai ba bai bata irin batan malamai ba wato jahili wanda bai sani ba duk abin da yake yi bata yake yi shi ko malami wanda ya sani yaki aiki da saninsa shi ne ake kiransa gawi wato gawa ya bata ya sani yaki aiki da saninsa to batan sunansa gawa wato wannan kuma zallu sunansa وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى bayan wannan rantsuwa ubangiji yana ce annabi muhammadu din nan wanda duk abin da yake aikatawa ba bata ciki irin na jahilai na batattu ba kuma gawa a ciki irin bata irin na malamai na son zuciya babu ɗaya daga daga irin waɗannan gare shi sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in ga abu gaba da inji Allah duk abin da annabi ya faɗa ni na faɗa duk abin da ya faɗa ni na faɗa wurin na unzirukum bil wahayi duk hadisinsa wahayi ne sai dai an kasa wahayin kashi uku akwai wahayi da ake kiransa alqur'ani da shi kam shi kam in ya zo ma daban ne sha'aninsa daban ne da sauran guda biyu sunansa alqur'ani mutawatir akwai wahayi wanda annabi zai ce Allah ya gaya mini ana kiransa hadisul qudsi ba maganar jibrilu a ciki Allah ya gaya mini to wannan shi ma wahayi ne bai kai qur'ani ba akwai kuma hadisin da shi zai ambata ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza hadisin a kasa shi kashi uku wani yana tabbatar da abin da yake cikin alqur'ani wani kuma yana yin bayanin abin da yake kunshi a cikin alqur'ani wanda aka kawo shi ba fassara ba kawai aqimus salata wa atuz zakata aqimus salata kawai ku tsaye da sallah sai ya zo ya nuna mana yadda ake azahar da la'asar da magariba da isha'i da asubahi da juma'a da idodi sai ce sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yi din nan haka kuma zakka shi zai nuna kowace irin dukiyar da za a fitar wa zakka kowace mai nisabin ta shi zai faɗa sallallahu alaihi wasallama wani hadisin kuma zai zo ne ba yadda za ka ga alamarsa cikin qur'ani annabi ne ya faɗa kuma daga Allah ya faɗe shi saboda haka annabi duk abin da ya faɗa Allah ne ya faɗa kai annabi in yayi magana Allah ne yayi magana in ji Allah din wama yadduqan hawi in wa illa wahyuhi da hadisi ya tabbata daga gare shi to maganan Allah ne amma da wasiɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani wuri kuma duk abin da annabi ya aikata Allah ce shi ya aikata yana cewa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rami jifan da kai wa kafire ba kai kai jifa ba ni nayi jifa wani wuri Allah ya ce ya yarda duk abin da annabi ce ayi shi yace ni yace abin da yace a bari shi yace وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى in huwa illa wahyun yuha magana tasa duk abin da ya faɗa ba son zuciya in huwa illa wahyun yuha wahayi ne kawai ake yiwo shi daga Allah ya zo ya faɗa muku علمه شديد القوى allamahu shadidul quwa duka wahayin nasa shadidul quwa mai tsananin karfi shine allamahu ya sanar da shi wahayin anan malaman tafsiri sun kasu kashi biyu waɗansu ce Allahu shadidul kuwa mai tsananin ƙarfi shi ya koya masa shi ya sanar da shi suka ce jibrilu ne aka ce ina hujja ka ce hujja ai muda insan mamin ma sa bikum majdun wala kace zi quwwatin inda zai arshi makinin zi quwwatin inda zai arshi makinin saboda haka jibrilu ake nufi ana kuma wace wa innahu tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhu lamin ala qalbika litakuna minal munzirin jibrilu ake nufi wasu ce a'a Allah ake nufi a nan allamahu shadidul kuwa din nan Allah shine ya koyar da shi shine shadidul kuwa aka ce ku kuma ina hujja hujjar mu ubangiji yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim kai din nan wallahi kana karban qur'ani daga Allah mai hikima mai ilimi hujjar mu kenan to shadidul quwa fa ja to ai shine dazun na cikin wannan surar da muka wuta muna ji Allah ya cewa zuku wata inda yana cewa shi zatin sa ba a taimakon sa da komai wa ma kharaqtul jinna wal insa illa liyabudun ma uridu minhum min rizqin wa uridu yutimun inna Allahu huwa ar-razzaqu zul quwwatil matin zul quwwatil matin shine shadidul quwa Allah kenan to duk da fasaran tana da kyau wanda suka takaita wajen jibrilu gaskiyarsu wani suka ce Allah ne su ba gaskiyarsu kowa da hujjarsa amma Allah ne dai tun da yake Allah ya fi mala'iku shi ya halice su sai mu ce Allah ne
ذو مرة فاستوى zumiratin ma'abucin ƙarfi fastawa wanda shine ake kiransa ar-rahmanu alal arshi stawa shi Allah din da ya koya wa annabi Muhammadu alqur'ani da ilimi وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى shi kuma in an ce jibrilu ne annabi ya ga jibrilu yadda Allah ya halicce shi sau biyu sau na ɗaya yana cikin garu hira yana kawo masa wahayi a nan aka fara yin saukar masa da wahayi din a cikin kogon dutse inda yake ibada domin an an bashi annabcin da manzanci a cikin watan ramadana ne shiyar ramadan allazi unzila fihi alqur'anu to amma ba mika masa shi ba sai bayan wata shida sai abun ya zama kamar yadda mutanen zamani suke cewa shugaba mai jiran gado ko gwamna mai jiran gado an riga an yi zabe an tabbatar amma lokacin rantsarwa bai yi ba to sai da wata shida yana zuwa yana yana yana ibada shi kadai yana yana ibada cikin garu saurin to daga nan da wata shida suka kare rabiul awwal ya shigo sai aka saukar masa da wahayi iqra bismi rabbik khalaq to ana haka ana haka har yace bi jibrilu ka nuna domin annabi yakan zo masa a cikin surar dan adam ne da ya ji daɗin muƙabala da shi a surar dan adam wani lokaci dihiyatul kalbi wani lokaci a surar dan adam ne saboda ya muƙabala da shi yace nuna min yadda Allah ya yi ka mana sai ya nuna masa yadda Allah ya yi shi yana da fuka-fuki ɗari shida da ya miƙe fuka-fiki ɗaya sai ya rufe sama da ƙasa ɗaya tak sai an- sai ya ga kamar annabi ya ji tsoron yadda ya gan shi da ya ce, ina ganin kamar ka ji tsoro ai da israfilu ka gani da abin ya fi haka ka ga yanzu fuka-fuki na guda ɗari shida ɗin nan shi israfiya da i- yana da kamar su shi ma ɗari shidan amma guda ɗaya nasa ya fi nawa ɗari shida To, na- haka kuma a sama lokacin da ya isra'i da miraji da aka je sidratul muntaha jibril ya fu- ya fito masa tare da suka taso tun daga makka suka zo kudus suka hau sama amma da ya je sidratul muntaha sai ya fito masa kamar yadda Allah ya yi shi lokacin da zai zauna akan kujera a- a bagare tukewa din nan ma ya ganshi a, ya rufe ko ina da ko ina shine hu bilufuqil ala
ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ثم دنا فتدلى sannan ah, shi Isra'i da Mi'rajin ya shigo cikin wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwance ya yi ibada ya yi ibada sai ya kwanta ya yi bacci ah, a fi- a filin Kaaba lokacin Kaaba ba ta da ka- katanga gidaje ne kawai suke kewaye da ita inda ya kwanta ne kofar gidan ƴar uwarsa Ummu Hani'in da ya bacci sai aka zo aka tashi tashi tashi tashi sai aka ta- ka ce Allah yana kiranka sai ga buraka fuskanta kamar dan adam eh, tafi jaki bata kai alfadari ba hau hau Allah yana kiranka to shikenan sai ya zama kaman an ga abu daban Allah ai duk inda mutum yake ina tare da Allah kuma Allah kira ka je ira sai ya hau buraka duk inda ta je idon ta can take aje kafarta lokaci kaɗan ta kai gudus ƙasar sham ya wuce inda annabi Musa yake ya ganshi yana sallah cikin kabari shi ma aka ce sauka yi sallah ya wuce inda annabi Ibrahim yake gindi wata bishiya tare da yaran musulmi nan ma ce sauka yi sallah ya je Baitulaham inda aka kafi annabi Isa je nan ma ya sauka yi sallah sai har aka je inda aka daure burakar aka kira masa taron annaba gaba ɗayan su dukkan su suka halarce shi saboda bikin karɓo sallah gaba ɗaya sai aka ce to sai an eh, jibril ya haɗa shi da su ka gaisa da wannan shine babanka adam gaisa da wannan shine babanka ibrahim yace duk guda biyu kawai yace mini babana amma saboda duk dan uwanka nuhu dan uwanka hudu dan uwanka salihu dan uwanka wani har muka gaisa da su duk gaba ɗaya sai aka yi ta jawabai sai Allah ya ce masa sai aka, aka ce to ai sallah ai sallah ai sallan jami'i ai sallan jami'i sai aka gyara sahu sahu sai ya ce annabi ya ce zan gani wane ne zai mana limanci babana adam ko babana ibrahim da aka gama gyara sahu sai aka sai jibril ya ce ni ne zan wuce in musu sallah na wuce Ibra- ibrahim ya tsaya a safun gaba daidai bayana da muka gama sallah sai Allah ya ce was'al man arsalna min qablika min rusulina ajalna min dunir rahmani alihatan yu'badun yau kan ƙaryar kafirai duk ta ƙare ga duk annabawa na gasu a gabanka in kana da wata tambaya ka tambaye su Qurayshawa da suke cewa su mutane Annabi Ibrahim ne suna tsafi haka Annabi Ibrahim din yake Yahudawa da suke cewa su mutane Ibrahim ne amma ga yadda suke Nasara da suke cewa su mutane Allah uku ne ka tambaye su sallallahu alaihi wasallama to daga nan sai aka yi sama da shi sama ta daya inda ya ga Annabi Adam sama ta biyu inda ya ga Annabi Isa da Annabi Yahya sama ta, ta uku inda ya ga Annabi Yusuf ah, sama ta hudu inda ga Annabi Idris sama ta biyar inda ya ga Annabi Harun ta shida inda ya ga Annabi Musa ta bakwai inda ga annabi ibrahim alaihi salamu to nan ne fa jibril sai sai aka zo sidratul muntaha magarya tukewa wanda annabi ya ce ganyenta kaman kunnen kunnen giwa ƴaƴanta kaman turunan hujar nan da nan sai naga wani abu mai haske ya zo ya rufe ta sai na- sai jibril ya kama kujera ya zauna bishiyar fa ba wai bishiyar da hankalinka zai kama bane wato mai mai wanda yake haye da doki yana gudu zai gudu a cikin inuwar ta she- tafiyar shekara ɗari sai jibril ya zauna annabi ya ce to ina tafiyar ma ya magana tafiyar mu jibril ya ce wa minna illa lahu maqamun ma'lum mu kowan mu ya san iyakan inda baya wucewa ni na zo inda ban taɓa wucewa ba kaga nan ba na iya wuce nan ban taɓa wucewa nan ba shikenan sai rafa raf ya ya ya tafi da annabi aka wuce dukkan hujubai aka je inda ba sama ba kasa ba komai ba kowa sai Allah inda ya gana da Allah Allah ya bashi wannan sallah ya- ya kawo mana sallallahu alaihi wasallama to shi na aka shiga ciki yanzu summa da na fata zalla a sama din da jibrilu ya zauna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya wuce dukkan inda halitta take ya kusaci Allah sai ya shiga cikin fadan Allah daga nan fa auhi ila abdi ma auhi sai Allah ya yi wasa wahayin da ya yi masa din wanda ba a faɗe shi ba sallallahu alaihi wasallama ya ba shi sallah hamsin da ya dawo sama ta ta, ta shida ya tadda annabi Musa annabi Musa ce ya nemi a rage mana sallan ta yi mana yawa shi ko annabi Musa ya samu ta irin dama ya nemi ya ga zatin Allah abun bai yiwu ba sai Allah ce masa lan tare ni ba za ka iya ganin zati na ba fi zatin Allah wala taqrabu maral yatimi dukiyan maraya ne ko kusa da wurin ko kusa da wurin ba a zuwa annabi Muhammadu kadai ne mai ganin zatin Allah shi kadai to annabi ya dawo ya dawo daga zatin Allah sai ya zo wa annabi Musa kaman wani abu ne a cikin madubi a zatin jikin manzon Allah abinda baya gani yana ganin sa a cikin zatin manzon Allah abinda ya rasa gani din sai kamar satellite haka kamar talabijin sai a zatin manzo Allah yake ganin zatin Allah baya so ya rabu da shi ko ma a rage ko ma a rage kada ya tafi ko ma a rage ko ma a rage mu yana rage mana sallah shi kuma yana morewan ganin zatin Allah a cikin hakikar Muhammadiyya to shi da ake karanta mana nan yanzu wa bilu qilali summa dana fatadalli fa kana qaba qausaini awanni wata tsakaninsa da jibrilu sai ya zama kamar da tsawon baka guda biyu ko ma bai kai haka ba baka da ka baka wasu nadi fa'uhi labdi ma'uhi fa'uhi أوحى إلى عبده ما أوحى to ya isa wajen Allah fa Allah ya masa wahayin shi Allah ya yi wa bawansa wahayin da ya masa din Mhm. To, babu wani karanta ko lokaci ya ƙara to inda lokaci ya kare shi ne ta Allah ya mana gafara Allah ji gama Allah jin iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malamanmu da malamanmu saka shi wannan mu da alheri Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya samu zauna lafiya Allah karya kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah karya kafirci Allah ya taimaki musulunci duk karfin da yake ne ya karya musulunci Allah karya karfin duk karfin da yake taimako musulunci Allah karfa wannan karfin albarka ne sallallahu alaihi wasallam taimaki masu taimakon addini albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah biya bukatun mu da bukatun wanda muke musu addu'a Allah ji musulmi maza da mata rayu da matattu albarka ne sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين